faɗa da baki sai lokacin ya zo sai ga mutane suna ganin mamakin badalahun minallahi malam ya kunu ya ci gona sai mutum ya ga abin da bai taɓa tsammani ba ba abun Allah da yaudara ba abun Allah da karya ina so in gaya mana idan ka kai kuɗinka banki idan akwai ɗan jabu kana jin zai wuce suna sa inji duk ɗan jabu zai fudda shi to haka Allah ya san yan jabu a cikin mutane wanda duk yake karya iki wajen ƙaunarsa da annaba sun Allah ya sai wanda yayin gari ne Allah ya sai ana zuwa wanda da Allah sai ta ce su kawai shikenan na gari sai su wuce Allah sa mu na ciki sannan hadama annabi alaihi salam ce ittaqu dunya wa taqu shuha fa inna shuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wa stahallu maharimahum ku ji tsoron duniya ku ji tsoron haɗama haɗama da zari annabi alaihi ya ce zari da haɗama su suka halaka duk al'ummar su gabace mu talauci da ake faɗa a yanzu a ce yana damun mutane baya halaka al'umma bandin faɗa ake ta yaudara yadda ga cutar da take zamun mu sai a ɗora mu akan wata cutar da ba ita bace mu je mu ta magani ba za mu warke ba duk bala'in da ya taso yanzu ya ce talauci ne ba talauci ba ne haɗama ce haɗama ce don da duk mai wata sana'a ko makankanta ta yada sana'a ce zai ci halak kuma za ya da zai kora ɗansa a kai irayu ya da jikansa ma irayu amma yanzu duk wanda yake da karamar sana'a ba zai ba ɗansa yi ba kuma in akwai sana'a ma sai an yanke mata kuɗin da za a dinga samu saboda a yi lissafin nan da lokaci kaza kaza za a samu saboda haka wannan ta shigo kullum mutane in Allah ya ba mutum sai ga bai gode ba sannan ita haɗama ita ce take sa mutum ya halitta abin da Allah ya haramta ita ce za ga mutum yana da kuɗi amma hari yake ikara za ka tarar da Allah tana kyashin tubali mutum yana da biliyoyi amma ya ga inda wani zai samu naira dubu sai tare toshe shi zai karbi haka ake ta fama saboda haka kuma kuwai roba ta shiga ita ma yanzu mutane ba sa son su haihu ba sa son su ba 'ya'yansu abinci ba sa son su ba 'yan uwansu kowanne sai a ringa masa lissafi cewa idan kana da 'yan uwa da dangi kana kashe musu naira dubu kullum da za ka fasa ka dinga tsaya daga kai sai matarka da 'ya'yanka biyu ka dinga kashe muku naira ɗari biyu kaga kana da ranar ɗari takwas in aka kwan bakwai ɗari takwas so bakwai kaza kenan wannan bakwai haka shi kuma sau talatin kaza kenan in an shekara kaza kenan haka ake ta gaya mutanen yau sun yadda duk ka je ka gama tara ana kasa kukanka Allah ya yanke ka daga wannan har abada kuma ko gado aka yi duk abin da aka yi na alheri da gadon Allah ba zai baka ba ba zai baka ba saboda ba kai kai ba sannan kuma hanyar ta ba ta halak ba ce dama Allah ba zai karba ba a yanzu aure ni a irin tunanina yana da wahala wahalarsa shine in kana so ka yi aure na gari to sai ka yi hankali duk mutumin da yake ɗebo haram ya dinga ce da iyalansa ka tabbatar wannan iyalan a watsa su babu albarka tare da su wanda duk ya aure su ya haihu da su ya ɓata zuri'arsa wannan haka yake zuri'a za ta ɓaci amma da ake so zuri'a ta zo mai albarka ta mai mai zuwa ta zama ta fita bayan albarka mai zuwa ta zama ta fita bayan albarka abinda Allah ya wa'iya da kakanni ya ci gaba da dora wa zuri'a to shi ake bukata amma muddar akwai haram to za ta kashe su to za ka wa'annan su ne abin da nake jan hankalinmu a kan mu yi kokari mai hattara mu kiyaye kanmu mu wa kanmu faɗa haƙorin girma ya fito mana mu tashi daga mazaunin wawayen masoya domin duk mai wannan ko yana son kamawa masoyi ne mu zama masoya masu hankali wanda za mu taimaka mu wa annabi alaihissalam wanda cikin ruwan sanyi salin alin za mu bi shi alaihissalatu wasallam ba tare da kora ko duka ba mu shiga aljanna wannan shine abin da zan gabatar a yanzu ina fatan Allah madaukin sarki karba abin da muka yi abin da muka yi kuskure kuma Allah ya mana gafara ina roƙon Allah subhanahu wataala ya tarfa mana albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganganu da muka yi akan annabi alaihi salamu da wannan suna nasa da da wannan albarka da wannan zaɓi da Allah ya masa alaihi salatu wassalam da abin da ya masa a duniya da wanda zai masa a gobe alkiyama da wanda zai masa cikin aljanna muna roƙon Allah subhanahu wataala dukkanin mu nan da masoyan da muka bari a duk inda suke bukatun mu na duniya da lahira na alheri Allah kai ya rage ɗaya sai ya biya mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara mana rara daga falalarsa duk abin da ya dame mu na rashin lafiya ko bashi ko wani rashi ko wani bakin jini ko wani rashin kwanciyar hankali ko menene shi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya share mana shi mana maganinsa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kore shedan daga cikin harkar mu korewa ta har abada na roƙon Allah subhanahu wataala ya mana maganin sharrin san zuciyar mu ne mana maganin sharrin miyagun ayyukanmu muna roƙon Allah ya karba azumin mu Allah ya zaunar da ka samu lafiya Allah ya shugabannin mu jagora Allah ya sa wa lokatansa albarka Allah shi abin da zai zama ya za Allah sa shi abin da zai zama alheri da wannan ƙasa gare mu mu da muke raye da wanda za su zo nan gaba Allah ya karba azumin mu Allah ya datar da mu da lailatul qadri Allah ya gafara ga iyayenmu da kakannin mu dukkan magabatan mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya riko da hannun mu Allah ya jibinci lamarinmu Allah ya dafa wa ‘ya'yanmu Allah ya dafa zuri'anmu Allah ya tsaya mana wa kulu kauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ai shi sa na ce yanzu a sa sunan a kiyaye duk wanda ya sa wannan suna sai ya kiyaye kar a dinga kwala masa kira kiran yan farauta kullum za ka dinga halarto mai sunan na asali kuma sau da shi aka sa ko shi aka faɗi sunan nan a yanzu ne ba ma jin komai amma a musulman farko da sun ji kalmar muhammadu to za a ga mutum yana hawaye hawaye sosai shar shar shar shar za ga yana yi wani kuma da ya ji kalmar sai ya fita daga hayyacinsa sai ga bai taɓa sanin kowa a gurin ba saboda suna halarto irin kima da daraja wacce annabi alaihi salatu wasalam yake da ita na taba gaya mana a nan ce imamu malik ibn anas radiyallahu anhu lokacin da ya haji yana maka yana dawafi sai aka ce masa ga ayuba saktiyani fakihul iraq gashi ya zo aikin haji ya gama yana zaune a gefen ka'aba almajiransa sun masa da'ira sai aka ce da maliku ga ayuba saktiyani nan sai haka ya kalle shi kawai ya wuce yana dawafi ya zagayo haka sake ce masa ga ayubar saktiya ne ya kalle shi ya wuce can da ya sake zagayowa sai wani ya ambaci sunan annabi sallallahu sai ga ayuba ya fara kuka hawaye shara shara shara sai maluku ce ashe mutum ne sai ma zai koma ya ce ina lafiya ina lafiya da wanda suke kimanta dan adam suke sanin wannan mutum ne ko ba mutum bane saboda haka wannan sunan kiyayewa ake kuma ba a wasa da abu ita kuma wadda ɗanta yake take ta yi masa faɗa ta to in za a yi faɗa a yi faɗa wanda babu zagi a ciki kuma wannan in yana yi sai ki dinga ta'awi shi domin shaidan da yake zuwa ingiza shi dan ki ki samu karaya a gurin ubangiji subhanahu wataala sai ta'awi shi kuma ki kalmomi irin na iyamu da kakanni dai amma da kakanni yaro yana faɗa yana wani abu sai shi faɗa da karshe Allah ya shirye ka ko kuma su ce da shi ya ce ya kunshi amma ba zagi da tsinuwa irin wanda ba ce ya ce ya kunshe ko a ce da shi gidansu in an faɗa masa haka shi kenan ya yadda faɗa aka yi masa magana sai ta tsaya nan ba dafi ko za ta cuci wanda yi ba to irin wayannan ya kamata mu kula ko a wasa a hankali ake wa wanda yake da irin wannan suna ba na manta wata shekara da la'asar muna zaune sai wani yaro izo sunansa abubakar sai nake masa wasa sun ce masa kamo shi nan kamo shi nan akwai dattijo a kusa da nema alhaji hamma Allah ya ji kansa a nan lungun mala ba dan mai kwari yake sai yana kusa yana zaune da ya ji haka sai ta so amat sai zuwa ce da ni mai suna abubakar ɗin kake cewa kamo shi nan ya ce ai duk mai wannan inkiyar ba a ce masa kamo shi nan saboda matsayin abubakar wurin annabi alaihi salam ko wannan wasan ba ai to tun daga ranar in na ga karamin yaro zan masa wasa sai zai ce masa ana nan ana nan to sai dai tsaya nan amma ba wancan ba saboda gudun kada a je a fada cikin garari assalamu alaikum a malam na sawa yaro na suna muhammadu khairu anan sai na ji an ce wannan kususiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to malam yanzu zan iya canja masa zuwa khairul kabir
salamu alaikum ai ai wato mutane abin da suke na matsala shi asalin sunan kalmar muhammadin ita ake magana in ka ɗauki khairul anami ba za ka shiga musulunci da ita ba ba za ka yi kiran sallah da ita ba ba za ka yi ikama ta ba za ka yi tafiya da ita ba kuma ita za a faɗa buɗe aljanna ba wannan kalmar muhammadin ita ce ita ce kalmar da Allah ya zaɓa ya sawa afdalul khalqi alal idlaq kuma ya kare duk wanda aka sawa sunan ba shi ba sai da ya kare shi bai da awar abin da ake so ba sunan wannan shine yafi kowanne muhimmanci in kuka sa masa muhammad ya isa wancan lakabi ne wani lokacin a dinga jarasta annabi alisun abinda ita nasa irin wannan in ka sa wannan ka bar wancan sai ce wai sai ta ce muhammadin maimuna khairul kabir sai muhammadin kawai ya isa da shi wannan shi madarar sunan a shine duk inda za shi albarka take bi ya fi wanda aka sawa wani kariya aka kara masa wani abu madarar sunan shine kawai saboda haka shi hattara da Allah da irin waɗannan abubuwan da ake ta sawa da yawa waɗansu ba sa iya ma faɗa suna a haka yanzu ko wanda ɗin aka faɗa wani ba zai iya faɗa ba so da ganin kimar annabi alaihi salatu wasallam da an faɗi sunan sai ga har yanzu a Kano akwai wanda an faɗi sunan nan sai ga kuka yake kasa mallakar kansa guda ka Allah sa mu kiyaye Allah sa mu dace in mun sa ɗin wuƙiya mu kun ga wanda suke yi lissafi suke ce Muhammadu al-Awwal Muhammadu Sani Muhammadu Salis wannan shi kenan ka san an haifi ɗanin Muhammadu na ɗaya da na biyu har zuwa na goma do a gidan ana ma ɗora fiye da haka do ana sawa so da ka dai mu tsaya mu kiyaye wannan amma ta sa masa muhammadin kawai ya isa akwai wani baban mu shi ma ya rasu shi a gurinsa babu an ce muhammadul kabir da muhammadul sagir sai ba ya yarda yace shi a gurinsa ba muhammadul sagir in dai muhammadu ne ba sagir ko da sunan ka sagiru ka zo gabansa sai ce maka kabiru amma ba zai ce maka sagiru ba sai ce ba muhammadul sagiru shi ne ko da lakabi ne amma dai mu kiyaye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
malam wannan ta kuma malam idan mutum yana son ya yi yabo ga annabi alaihi salatu wassalam ta yaya zai fara
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ina ga ku karkada kunnan ku ko yabo an san annabi alaihi da sahabbai suna da yawa wanda suka bi shi aikin hajji sun kai nawa sun hora dubu ɗari amma wanda suka yi ba annaba alisama a zamaninsa a sahabbai ba za ka iya samun daidai da 'yan yatsun hannu sau biyu ba ba za ka samu ba saboda me saboda yaban annaba sun haɗari ne da shi kun san mijinaniya a jikin ɗan adam in an yanka jikinsa akwai majinani akwai gurin da in aka fasa jini baya tsayawa to aka yi ban annabi alisaki yanzu nan za ka yi wa kanka lahani da ta'adin da makami ba zai maka ba to abin da yasa na ce mu karkada kunni ta inda za ki faro in yaban annabi ne alaihi salamu farko sai kin yi ilimin hadisi kin tumbatsa a ilimin hadisi duk wanda ya san ilimin hadisi ya san kin sani na biyu sai kin san sira ta annabi alaihissalamu da shama'ilu na annabi alaihissalatu wassalamu wanda duk ya san shama'ilu na annabi alaihisalamu ya ji karatun ki ya san kin sani to in kin tumbatsa a wajen in kin tumbatsa a wajen waɗannan abubuwa guda biyu ilimin hadisi da ilimin shama'ilu to kuma sai ki je ki karatu akan ilmin madihi yadda ake yaban annabi alaihi salam shi yabo na annabi alaihi salamu mawaƙiyinsa yana cewa zinil ƙaula in hawalta madaha muhammadi fa fi kulli ƙaulin mustahilun wajabi in za ka yabi annabi alaihi salam sai ka ɗauko sikeli wanda za ka dinga auna maganganun da za ka faɗa domin akwai kalmomin da in ka faɗa za a yanke maka hukuncin kisa in ka masa ba wasa ba ne magana kan annabi alaihi salatu wasallam shi yasa kaga a zamanin sa sahabban sa kaɗan ne wanda suka yi masa wasa saboda hatsarin yin magana a kansa saboda haka sai an yi kai ilimi sosai sannan ki karanta madahu madihu yanda ake ban annabi alaihi salam in kika inda hausa zaki to ki karanta masana waka irin namu na nan kasar wanda suka yi waƙoƙi masu ilimi yanzu waƙar da malam na kabara ya yi a kan annabi alaihi duk wanda yake so ya koyi yadda ake yi wani kallo wannan ya san zai iya zai iya kwatanta wannan a nan ne ya san inda ya koyi amma wanda zai ce da annabi alaihi jirgin sama ai ka san bai san yabo wannan sai a hukunta shi a ladabtar da shi me aka aka jirgin sama a duniya wanda da zai tafi isra'il alam bi shamsin baina badarain fil jawi wanda ya sanya ban aka ce alam bi shamsin maraba da rana wadda take tsakanin taurari guda biyu a tsararin samaniya shine annabi alaihi salamu jibril a dama mika'il a hagu to ake wani zancen jirgin sama ana wannan tafiya wacce take tafi ta haske tafiya to shine wannan yace wallahi da'a zuci da ta soka da'a da gaskiya wallahi ta rabauta ba sauran tsiya sannan maganar so ba irin so irin na saurayi da budurwa ake ba irin wanda yanzu mafi ga mata irin an kaje ba annawa sai ka ji kamar wannan ake nufi ba haka ake ba yace na so kaɗa kamar ido ga makauniya yadda makahu yake son ido ko kuma ribi wanda ya so lafiya ba lafiya aka je aka kai shi indiya a kai shi turai a kai shi ina duk aka kashe kuɗi a kai shi kowace na'ura ka gama gwada shi a kasa samun magani to yanda mai wannan yake son lafiya to mai san annabi sai na gaskiya sai ya fi haka sannan kuma haka mai wabi wadda ba ta da ɗa da ta haihu zai mutu ita ma ba ta da buri banda ɗa to mai san annabi sai ya fi haka da irin wannan ake kwatantawa mutane su gane yadda ake san annabi sallallahu alaihi wasallam in ka karanta infiraji ta mala ali na wangi zaria za a samu salo a ciki in ka karanta waka irin su alhaji mudi su fikin alhaji kansu za ka samu salo a ciki irin yadda ake yi amma duk da aka in kai ka gama to sai ka koma gurin allah kana ta magiya a kyale ka a yafe maka domin akwai kalmomin da in kai ba su dace da shi ba alaihi salam sai da rahama allah ta kyale mutum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam
Allah ya saka da dai a malam wannan suna tambaya wai malam da Allah to kaman sahabban annabi alaihi salatu wa salam ya suke yi ga wanda aka sawa suna mai suna Muhammad aka sama wannan suna Allah ya saka da dai wannan sahabbai ya suke kiran su to girma shi
assalamu alaikum wa rahmatullahi a mafi yawa sabai ba su fiye sawa ‘ya'yansu wannan sunan ba a haka ba su fiye sawa ba amma suna sawa sai na umar da a lokacinsa da ya zama khalifa ya ga ai an fara sa sunan ya fara yawa sai ya ana kiran sunan kuma ana tsawa sai ce to ina kan khalifanci ba zan yarda da wannan ba in ma ku daina in ma in hana kowa sa wannan sunan dan ina da rai ba wanda zai wa annabi alaihi salam wulakanci akwai sabit ibn qais ibn shammas radiyallahu anhu shine khadibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine wanda lokacin da ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi da ta sauke daina zuwa masallaci yana kuka fasihin mutum ne amma muryarsa tana da sama kamar kurma-kurma yake magana sai dai na zuwa masallaci annabi alisaim ya yame shi ya rasa aka ce yana can gida yana kuka ya ce ya halaka muddar ya zo gaban ka yawan nan muryar ya san Allah zai rushe aikinsa sai annabi alisaim ya kirawo shi sai ce ya aka sai ya gaya masa sai ce kana so kai shahada sai ce ci to na maka shine a kadisiya yi shahada to shi wannan ya haifi da sai sa masa suna muhammad uwa tana shayar da shi nono sai suka samu ɗan saɓani sai ta ce ba za ta ba ɗan nono ba ha shi kuma gaba gadi sai tafi gaban annabi alaihissalam sai ce wance ta ce ba za ta ba ta faranka nono ba sai ce kallina yana haka ko sai ga bul wata mace ta fito sai ce ku je ta dinga bashi sai mahaifiyarsa ta ce to ba nake daga yau zan kuma ba sai macen ta bashi tana gaya masa sai can suna takwaranka ba za ta bashi nono ba ko sai ce kallon sai ga mace ta fito sai ce ku tafi ta dinga bashi nono har yayi sai tuba ba zan kuma ba ya rasulullahi daga yau ba zan sake wannan ba to su a gaban maganin suke shi aka yi wa takwaransa ne yana da rai sun takwara yana girin wa takwara saboda haka sai mu yi hattara da wani eh wannan ga yanda sahabbai suka yi wannan zali assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum Allah ya saka rade malam wannan ka tambaya na ji ka faɗi wata kalma satu me ake nufi da shi na'am satu satu ne satu
assalamu alaikum satu karatu ne idan mutum yana karatun qur'ani idan ya haddace alkur'ani tas to ya haddace shi a ka ya haddace shi a lafazi to inda gizo yake takun saƙa yadda zai rubuta shi shine ar-rasmul usmani to wajen rubutun shine zai ɗauko allo ya dinga rubuta rubu-rubu ko sumuni-sumuni ko nisufi-nisufi in ya rubuta da ka to kuma sai ya je gaban mai darasu sannan wanda suka bushe a wurin karatu za su zo su kewaye za a zo a yi masa darasu ana karanta ana bi inda yake kantubu ne ya kasa rubuta daidai sai a gyara masa to a nan ne rubutun ƙur'ani da ka a allo mutum ya je gaban malami ya saka wannan shi ne da hausa ke kiransa satu satu kenan kuma da nake gallari shi ne wanda zai dinga in yana son ya sauka da sauri zai dinga rubuta alƙur'anin ba watali ya je a yi masa darasu haka domin in yi rubutun in ya tsayin watali zai ja masa lokaci idan zanen zai gama a je a yi masa an jima a biye ya wanke sake wani shine gallari salamu alaikum
Allah ya saka rade malam wannan ta kamar ya malam Allah ya yi matsayin musulmin da ya ɗauki kuɗi ya ba wa kirista ta dinga yi mata abincin sadaka bayan yana da wasu makota ɗan uwa musulmi.
salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a wannan ba zan iya cewa komai ba dan ban san me yasa ba ban san matsayin yan uwansa musulmi din ya suke ba sannan ita kuma ban san irin amana da za ta rike ba ban san kuma wani irin abincin za ta yi ba ita za ta sayo dabbobin ta yanka da kanta ko ta siyo kajin ta yanka da kanta ko kwa ita ce za ta tafi kawai kasuwa ta je ta so yankakken nama ta zo ta hada ta yi wannan shine ban sani ba duk da ubangiji subhanahu ta'ala ya yarda mu musulmi za mu iya cin abincin ahlul kitabi amma duk da haka malaman musulunci sun rabu biyu kashi ɗaya suka ce da'amukum hillul lahum wa da'amuhum hillul lakum sai suka ce wannan abin da ake nufi sai in sun dafa ɗanyen in sun dafa rogo ko sun dafa doya bosa ko sun dafa dankali ko sun dafa jimburin wake ko sun dafa wato gyada ko sun soya ta ko sun dafa rizga ko makani to irinsa ake nufi amma wanda yake da akwai nama a ciki wani suka ce a'a wani suka ce in akwai nama amma za su yanka ko su za su yanka da sunan Allah ko musulmi zai iya ci so da haka sai hattara a wajen wannan shine alkalin kansa haka ba zan iya yanke hukunci a kai wansu abin da ake ciki ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu assalam
Allah ya saka da laifi malam wannan ta kai shin sai ce malam shin ana iya yin lazimi da wannan suna na Muhammad mai albarka kamar a ce Muhammadur Rasulullah idan ana yi dan Allah malam ayi mana izini Allah ya rage amin da Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ah shi ai lazimi ko zikiri ai sai wanda shari'a ta ce ko idan kina so ki sai dai ki dauke shi a mazaunin aya so da Allah subhanahu wataala guri hudu ya ambaci suna sannan ko Allah tun da aje ki bai taba kiran sunan da ya ba ya ce ya Muhammad Allah bai taba yi ba so da shine gundarin suna annabi sai mu na yanka Allah yana kimanta shi baya kiransa da haka amma an ji Allah yana cewa ya Ibrahimu ya Musa ya Nuhu amma ba ne taba cewa ya Muhammad sai dai ce ya ayyuhal mudassir ya al muzammil sai dai wannan amma Muhammadu Allah ya ambaci sunan ne sallallahu a guri hudu su kuma larura saboda ƙarin bayani wanda a wannan gurin in banda wannan sunan ba wanda ba abin da zai fidda mutane daga rinsi sai shi ya ce ma muhammadun illa rasulun karkalar min kablihin rusul sannan a ɗaya gurin kuma yana cewa ma kana muhammadu aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatiman nabiyina sai gurin ku yana cewa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa al-haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum nabi na hudu kuma yace wa kafa billahi shahida muhammadur rasulullah sallallahu alaihi masana tafsiri suka ce wannan kalmar da Allah ya ce kafa billahi shahida muhammadur rasulullah daga jin kalmar ce duk duniya in banda mai hassada in ya kalli cewa muhammadu rasulullahi sai ya ce Allah ka iya zaɓe in dai ya san wane ne muhammadu alisisa Allah ta ya faɗe shi da wannan siga wannan shine abin da yake ciki saboda aka Allah ya mana da muwafaka Allah ya taimake mu suraka in zaki karma muhammadu rasulullah sallama da sunan waccan ayar ta karshen suratul fatihi wannan shi kenan ita wannan surar ayar ma ita ce ta haɗe ƙur'ani gaba ɗaya in ka ɗauko muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda zina ma'ahu ashidda'u alal kufari rahama'u bainahum kai zuwa ƙarshe zaka tara dukkan huruful hijaiya akwai a ciki shi yasa aka ce duk gidan da ake karanta ta gida ne mai tarin albarka musihu za su rabu da gidan talauci zai rabu da gidan duk wani alakakai zai rabu da gidan kuma 'ya'yan gidan za su masu albarka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Allah ya saka dai na kara wannan ga wannan malam ta su da Allah dan mata bayani game da zakati suke so fitar suke so ma da yake maka sai akwai filaye filaye ne guda biyar waɗanda kuɗin su ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da kuma gidaje na haya guda biyu daya dubu ɗari takwas ake karba ɗaya kuma hain dubu tamanin ɗaya kuma dubu hamsin ake karba to ya za ki zaka wannan
assalamu alaikum a zakar gidan take fara take magana ko ku zakka filayen su filayen na sayarwa ne sayarwa take yi a koyaushe mutum ya zo zai siya za ta sayar masa ko ku irin filaye ne da aka yar saboda ko gaban wani abu ya taso na bukata a yi sai na san wannan idan sayarwa take yanzu a kasuwa suke duk wanda izo zai ta sayar masa hukuncinsa daban in ta siya ne domin lilkiniya saboda riko da wadata in wani abu ya taso ko za ta yi ƴaƴansa aure ko za su yi wani abu in ya taso za su iya sayarwa amma ba na sayarwa wani akan a lokaci ba kasuwanci suke dinga ci riba ba shi ma hukuncinsa daban sannan gidan da ake haya hukuncinsa daban to zaka sai na san wancan to da ta shari'a ba ta da ta shiga cikin magana a damalmalce komai filla filla yake maganar annabi ce alaihi salam ko shari'ar sa da nace muku wannan sunan nasa ya dace da sunansa alaihi salam ya dace da shari'ar sa sallallahu alaihi wasallam ba ta karɓar rudu ko ko kalma wacce take bata fito fili ba wanda ila dole sai ta yi mana ƙarin bayani sannan zan iya gaya mata hukunce hukunce ko kuma hutar da ita sai in ba da ansa sauran gaba daya na farko dai idan ta sayi filayen saboda riko da wadata ba dan ta dinga sayarwa ba ne yanzu za a sayar wani abu ya taso za ta sayar sai wani abu ya taso za ta sayar wannan ba zakarsu za ta dinga yi koyaushe ba sai dai lokacin da ta sai da su to sai ta yi musu zakar shekara daya in kuwa ciniki ake ana siye ana juyawa a sake to wannan sai ta lissafa su ko da ba a sayar ba za ta fi da adadin kuɗin in sun kai nisabi sai ta fi da ɗaya bisa arba'in shi kenan haka shi gida kana karɓar haya ba za a dinga fitar da gidan haya zakka ko shi ba sai dai kuɗin da aka karɓa wannan shi ake iya wa zakka in masu kauri ne za a fitar musu da zakka in ba su da kauri ne shi kenan sai a ci gaba da rukun amfani da kuɗin ana biyan bukata ran da aka sai da gidan sai a fitar masa da zakka in kuma za a dauki maganar malamai na ƙarshe na zamanin nan suka suka ce in yi karɓi wannan kuɗin hayar to sai a fidda ɗan wahalhalun da ake so kuɗin lantarki ne da ɗan wani gyare-gyare da 'yan bukatun da ake da su abin da ya saura a kuɗin dubu tamanin ne aka kasassauta aka kasassauta abin da irago kamar dubu goma to ita za a raba gida goma ɗaukaci ɗaya a bayar sai a naira dubu ɗaya a bayar shi kenan assalamu alaikum
Allah ya saka da ke malam wani sa tambaya malam kai bayani ba al'umma mutane na da ke cewa daga kafin aiko annabi alaihi salatu wasallam da bayan to malam kamar bayan wafatin annabi isa alaihi salatu wasallam kuma kafin a aiko annabi alaihi salatu wasallam su wayannan mutane me yi matsayin su lahira
su ban gane ba bayan wafat annabi sallallahu alaihi wasallam kafin annabi inda muka yi ko to ai ba su fahimci abin da ni nake nufi abin da na faɗa abin da na faɗa cewa misali annabi alaihi salamu a ce akwai ƙarni talatin daga annabi isa mu annabi adamu alaihissalam zuwa zamanin annabi alaihissalam a ce akwai ƙarni talatin sannan daga zamanin annabi alaihissalam zuwa kiyama ce ƙarni talatin kaga yana tsakiya kenan ƙarni sittin annabi yana tsakiya alaihissalam to ƙarnin na farko darajarsa ba ta kai ƙarni na biyu ba wanda suke can gaban annabi alaihissalam ƙarni na uku na hudu har zuwa ƙarni na ashirin da tara darajarsa ba ta kai karni na talatin ba na talatin saboda gab iki da annabi alaihi fi kowane karni daraja a wanda suka riga annabi alaihi zuwa wannan kuma talatin da suka zo bayan annabi alaihi salam na ɗaya wanda daga na annabi sai shi alaihi salam shi yafi kowanne wanda yafi kowanne karkantar daraja shine karni na talatin na ƙarshe a wanda suka riga shi zuwa karni na talatin shi yafi daraja ba na ɗaya ba wanda suka zo a bayansa ƙarni na ɗaya shi ya fi daraja ba na talatin ba wannan nake so kowanne kusacinsa da annabi alaihissalam shi ne cikakke darajarsa amma maganar waɗanda suka zo kafin annabi alaihissalatu wassalamu ya aiko shi suka rasu suka mutu wannan allah ake barawa domin ahalul fatarati ne allah subhanahu wa ta'ala ce ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba ma kowa azaba sai mun aiko masa da annabi in ko ba aiko masa ba to sai ka bar wa Allah sannan ina so in ji hankalinmu a wannan maganar akwai kanshin wani abu kanshinta shine bala'i ya taso wa zamaninmu mutane a ƙasan nan suna taɓa annabi alaihissalamu ta hanyar sukan mahaifansa suna tura su a wuta suna faɗar baƙaƙen maganganu a kan mahaifin annabi su wannan ba daidai ba ne ba wanda to ba zan ma kawo misalin ba ba zan gan ba wanda ya isa ma a kwatanta shi da annabi alaihi salam ba za a yi wa ma balle a ce so da haka ba a yi wa annabi alaihi salatu wassalam irin wannan zamani ne ya zo da bala'i ike tafe yanzu nan mutum yana tafiya sai ya zame yadda in ya faɗa ba zai fita ba har abada Allah ba zai raga kowa ba in yi wa annabi alaihi salam wannan rashin mutunci akwai wata doktora abula balarabi ya ce na jin ba shirya tana gabatar da shiri a cikin talabijin ɗin ikra khairun nisa'i sunan shirin mafifitan mata ta ɗauko tun daga kan na na hawa ta dinga tafiya ta zo kan suna na saratu na na hajara aka zo suna na maryam ta ta tahowa sai da ta zo kan na na fadima na na amina radiyallahu wacce ta haifa annabi alaihi salam ta ga magani a cikin al'amarinta gaba ɗaya sai ku yar jarida ta ce mata me za ki faɗa a kanta ya za a ina take ta ce kiki yayi ni na fi gaban in wa annaba alaihissalami irin wannan abin da kike so ina zaune na ce allah ya taimaki matan nan wannan yar jarida ta jefa ta da ta ba ta wata amsa da duk abin da ta a rayuwar ta ranar allah zai rusa shi allah ya kiyaye mu assalamu alaikum
Allah ya karɓa da yi malam wani fahimci malam na ji ana cewa duk gidan da aka sanya wannan suna na muhammadu guda uku to wannan gidan wannan gidan ba wani ba mai shiga cikin jakutar jahannama a wannan gidan shi ne sai san karin bayan
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ban san wannan maganar ba mana sani ya an ce yana ana ko kwaye ne za mala'iku za su shiga su gaida mutan gida shine wannan amma dai mu sani wato Allah fa sai ka bi shi sai ka bi shi mu kiyaye kanmu abinda ya sa annabi sai mai yawan ya magana wata rana a maka ya ce ya abbas bafana ka ba Allah ba zan karɓe ka ba gaban Allah in baka bi shi ba sai ce fadima ke tsokar jiki na ci abinda ya cuce ki ya cuce ni da abinda yake miki ciwo yana min ciwo ya ce amma in gaya miki ki ba Allah la uguni anki min Allah shi'a ba zan iya karɓar ki gaban Allah in baki bi shi ba Allah ba shi da dangantaka tsakaninsa da kowa sai ta binsa shi yasa ce lam yalid wa lam yulad kowa ba shi da ɗa ba shi da jika ba shi da suliki ba shi da wanda yake jin nauyi alaka kowa da Allah binsa saboda haka mu daure in akwai wannan mun san haka ne to ba magana aljanna za mu kalla ba maganar wanda ya zo da sakon ya kamata mu bi shi wannan shine abin da ya kamata mu mu bi annabi mu sa ƴaƴan mu suna amma kuma mu bi annabi alaihi salam mu sau da kafa shine al'amura za su yi mana gabaki ɗaya ran kaf sai mu tafi inda muke so assalamu alaikum
Allah ya kare dai malam wannan ta shi malam kamar suna irin su Abdul Aziz Abdul Muni da yawa sai na dinga ji ana kiran su da na karshen ba a saka Abdul shin babu dai
assalamu alaikum ba a so a yanke a faɗi na ƙarshen amma inda aka samu sauƙi da ba sa sa al wannan kace abdulrahman kaga akwai al abdulazizi akwai al abdulmumina akwai al amma aka cire abdun mumina ake cewa ko ramanu sarkin karkara aka ce ramanu kauce mumin kuma sai su ce ma mummuni kawai ake cewa saboda haka wannan an faɗe shi ba zai zama da illa ba amma in ka sa al sunan Allah ne ba za ka kiran wani da sunan Allah ba amma in ka cire al din ba sunan Allah bane sunan sala sunan da ka sa wannan mutumin kenan amma ka sa masa Abdul Aziz shi ya kafi so domin Annabi alaihi salam yana mana sunayen da suka fi girma a gurin Allah sunayen da suka zo da wannan abdu kaza abdu kaza abdu kaza abdu kaza assalamu alaikum
kuma in na sha ba na ramawa to yanzu sai shirya ta zo min shine nake ka ciyarwa a madadin waɗancan shekarun yaya ramuwar ta wadda ne
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dama an ce rayuwa babban rabo ce mune muke munna akan wannan kuma Allah taimake mu baki daya amma bai abin da zan gaya miki sai fa kira mu azumi sai dai wanda sai kira ma ciyarwa kuma ita ce ta wannan gangancin da kike dan kafara ce akai wanda yana yake azumi daman zai rama azumin zai kafara amma in ba za ki iya ba gwargwada abin da za ki iya sai ki ta ki ta istighfari Allah karimi ne sai kyale ki assalamu alaikum
mun da kuma wannan suna a rika cewa mamma babu laifi
assalamu alaikum ba laifi da wala kila an fito da kararan sunan wata kila ba za a iya kiyaye ba wanda zai kiyaye zai faɗa maka ce mamma nan kasar mamman ake can an faɗa shi kenan an takaita shi ba komai wannan Allah da ba zai zama da ila ba da niyyar wulakanci ake yi ba sannan akwai wasu sunayen wani lokacin akan samu kariya idan sunan akwai manya a ciki akan yi kokari a kauce akwai da ka yan uwa iyaye da kakanni in suka zo guri sai su kasa faɗa sunan mai tsin musamman akwai mai suna abdullahi idan muna da yawan suna irin sai ga sirkai ne da yawa kaga za ga an zo mai karatun wa iza matal audi ta zo tana karanta sai ka ce wa iza matal wani ba a iya faɗar audi saboda wannan eh shine akwai wata baba mu ta taba zuwa fage ta dinga yawo tana sha da Allah gidan malam wani nake nema gidan malam wani wacce ce gidan malam Abdullahi ba za ta iya faɗa ba saboda sunan sirkai ne sai da wani ya dinga lissafa mata ko kaza ko kaza sai faɗi sun ta ce shi to sannan aka kawo ta amma da sai dai takura ta koma to sunan ana girmama kaga daga cikin ƴaƴan annabi alaihi salamu ai akwai abdullahi ko akwai abdullahi amma sunan mahaifin annabi ne alaihi salam saboda haka a zamanin annabi alaihi salam sai ake kiransa a tsayyubu a ce a fahir an ce abu ɗaya ba abu ɗahir abdullahi ake nufi an masa alkunya ne saboda mahaifin annabi alaihi salam assalamu alaikum
Allah ya san da rai yake wai malam sun ji ai wai duk mai suna duk mai suna duk namiji duk namiji kai shi sunan ka Muhammadu ai kira ka Muhammadu duk namiji ko wani irin duk namiji assalamu alaikum ba na faɗa muku ba abinda malamin nan ya faɗa eh ana maɗa kowace mamace ai sunanta halima kenan ko ya shi ne tunda kamar yadda aka yi da wancan shi mai tsara hanya din amma dai wato a nan kusan kasar da yawa lokacin hausawa sukan tafi a kan haka watakila kuma suna da dalili inda su mutum kilarsa suna annabi ne alaihissalam da yawa da an sun tashi ba da aure a ce in ba da yar sadaka kawai sai a ce an daura da suna muhammadu kawai duk wanda aka samu sai a ce shikenan an bashi amma ban sa abin da suka dogara suke wannan din ba salamu alaikum
Allah ya san da rai malam wanda ta tambaya cewa a wajen aikin su ko wanda ba musulmi ba shi malam ya zace musu sallama wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba sallama
in aka je wanda ba musulmi ba in kun akwai musulmi a ciki kana zuwa assalamu alaikum zaka ce shi ke Allah ya sani zaka ce assalamu alaikum kaiwa musulmi wanda ba musulmi ma ta taba su dan cewa kake ina ba ku tabbas ba wanda zan cuta ba zan cuce ku a ran ko ba zan cuce ku a dukiya ko ba zan cuce ku a mutuncin ku ba wajen amsawa a nan ne in an yi maka sallama wanda ba musulmi ba sai ka ce alaikumus salamu shikenan ana iya masa fada masa haka eh amma ba za ka ce wa alaikum assalamu ba alaikum assalam shi ke assalamu alaikum
Allah ya tsaya da wannan ta tuna ce Allah ma na shekara ta goma sha tara amma ba na son yin sallah ko an matsanta min in yi alwala sai in ki ko kuma in yi sallar a zahar da asar sai in ki magriba da isha amma abu na da yawan amma ni ba na yin sallah shekara goma sha tara sha tara assalamu alaikum wa rahmatullahi to wannan sai dai addu'a Allah ya Allah ya bude zuciyar Allah ya haskaka ta da hasken imani ko kuma Allah ya kiyaye mu kuma in tana da makusanta ya kamata ta sanar da su su kuma su dinga kokarin kulawa da ita duk lokacin sallar su tabbatar sun tsaya ta yi amma dai ta sani cewa duk wanda baya sallah ko ya wuce ya bar wata to yana da matsala a gobe alkiyama domin duk abin da mutum ya a duniya kaf in an je lahira sallah kaɗai Allah zai duba in ya gamsu da ita da hajji da umra da zakka da bin iyaye da sadaka da karatu da zikiri kaf Allah ba zai bincike su ba zai karba muddar ya yarda da sallah amma in bai gamsu da sallah ba duk abin da mutum ya yi wa Allah Allah ba zai karbe su ba in ya rushe sallah ya rushe sauran ko duba su ba zai ba saboda haka wajibi ne ke kokari ki mai da hankali tun ana wato kina muna shaida juna tun kina taka doron ƙasa kafin bala'ikan ɗaukar ya zo ya ke goshinsa izara ranki aje a kai ki inda za a auna ki don ana saka ki a kabari sai an aune ki tas tsayuwarki da kika taɓa a duniya gaba ɗaya sai an auna ta wacce ce ta Allah wacce ce ba ta Allah ba zama sai an auna kwanciya sai an auna furici sai an auna ji sai an auna gani sai an auna taku a joni guri sai an auna duk inda aka samu wanda ba na Allah ba irin jaya to mutum sai ya gamu da ɗauri Allah ya kiyaye mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da to wannan tana tambaya mana kace mu biyu ne a wajen mijinmu in zai fita ba zai mana sallama ba in zai shigo ma in zai shigo ma haka bayi mana sallama in ya dawo to har yar uwata za ta iya yi masa sallama sai mafarka ba amma ni ba ne masa sallama ba shi saboda in zai bayi mu kuma ni dawo bayan menene matsayin a wajen
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ke shedan ya gina muke mawanka haikin haukaikin hardi shedan ne ya dora ki akai wai ta waccan tafi ki farar dabara ita sallama abinda ake so tunda shari'a ta ce a yi in ka je ka tadda mutanen da suka sakandanta in kai sallama baka amsa karka damu in ka je ka musu karsa amsa saboda kai muddar kayi sai an baka lada ko an amsa ko ba amsa ba za a baka lada saboda haka in kai amsa sallama baka da faduwa wanda ya ki shi ya fadi in kai sallama ya ki amsawa shi ya fadi amma in dai kai kace assalamu alaikum kana da hasana goma in ka ce wa rahmatullahi ya kara maka goma ka ce barakatu kana da talatin in shi ma ya amsa ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu yana da talatin in ya ansa assalamu wa alaikum assalam yana da goma amma ki ansa babu in zai fita bai sallama ba ko ya kamata ku yi masa sallama Allah ta aje lafiya a da lafiya in ya da bai sallama ba ku tare shi da sallamar ko Allah zai ba ku wannan ladan in uku kalmomi uku ka faɗa talatin talatin za a ba ku na san inda kuɗi ne a ce kowace rana ta wannan sallamar miliyan goma za a kawo na san ba za ki ba wanda wannan ta fi miliyan goma an je tashin alkiyama assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a yanzu san zuciya ya shigo duk yamu da kakanmu duk da aka wuce ba mai zuwa makabarta mata ba sa zuwa amma abubuwa da suka fara towa na kasashen waje da tunani irin na wayannan duk suna ta shigo mana haka sai mata su dinga tafiya makabarta ka gansu cikin makabarta tsakanin kaburbura sun je maza sun kai janaza sai ka gansu duk a ciki suduf wanda ba a yin haka nabi alaihi salatu wassalam ummu ahiya wurin jana'izan ma za ta duba darajarta a gurin annabi alaihi salamu har limanci ya nada ta har gidanta yake zuwa nasa amma ce da ce mai zaki wanka za ku yi gawa ta ce a ku za ku yanka likafani a ku za ku hada ta a ku za ku yi mata sallah a ku za ku kai ta a ya ce to ko dukkanin ku koma gida da zunubi ba tare da lada ba ba a zuwa makata ba sa zuwa makabarta amma in addu'a ake so duk inda kuka yi addu'a za ta isa amma ƙarshe in mutum ya saba wa annabi alaihi salam ya je abin da yake so Allah ba zai karba abin ba ma kuma to zaka sai mai hattara akan wannan a je a ce abin da ya kamata ai addu'a ake ai ta addu'a duk inda ake ai ta sadaka mu da mu da kakannin mu yanda suka dinga yi sadaka suka dinga yi akwai wadda ta zo ta tambaye annabi alaihi salam ya rasulullahi menene zan yi nan take irski mamaci sai annabi alaihi salam ya ce sadaka da ruwa sadaka da ruwa irin wannan aka ga azumi samu rufiya watan nan mai sanyi kai ta rabarwa da wane da wane da wance duk su newa yanzu nan zai je ila murje bayar ikuno bayar dama kura mai sanyi bayar irin wannan ake yi sai ya isa gurin su mutum ya aje wata rana wanda zai dinka ya zama lazimi a gurin sa har i mutu in ta zo zai yi wannan domin khairul umuri adwamu hawa in Allah mun ga iyayenmu da kakanninmu yanda suka dinga yi ko ana ruwa sai an tashe ka an baka fura tare da kuɗi ka je gidan malam wanda ka buga kofa shi ma ya san ranar ba zai rufe kofar gidansa ba sai an je an kai masa furan nan da nono da kuɗi a je gidan wani a je gidan wani a je gidan wani amma kuwa na akewa da ya mutu sai sun mutu sannan wannan abun yake tsawon za su sai da na baya ko ma ku ɗora a kai irin wannan ya kamata a dinga shi ne abu na gaske wanda yake da tushe da shari'a kuma yake da suka mamata nan take assalamu alaikum